إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna talata shidda ko bakwai na ku shidda ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da biyu ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha bakwai yau insha Allah za mu yi darasi na 104 a cikin littayi alwajiz fi fiki sunnati wal kitab aziz darasi na 104 muna cikin kitabun nikah abinda yake da alaka da arme a sati da ya gabata muna cikin bayani kan walima da mulahaza da ya yi kan wajibcin walima mun tsaya a hadisin anas wanda ya ce bai gaba yana matsala ya walima irin walimar da aka ma zainab a ita an yanka dabba shatan mun ce ba iya yankewa shi dai cikin ƙananan dabbobi an yanka dabba magana kenan kurum tumkiya rago dan akuya akuya sai inda wata karina mutum zai iya yankewa mai aka yanka kenan za mu tashi wa yujuzu an tu'adda walimatu bi ayi ta'amin tayassar duk da an yi bayanin yanka dabba to kaka ɗauka wajibi ne dole ne sai dabba ya ce ya halitta wannan haƙƙi na wajibci na walima a yi koda da abincin da ya sauƙaƙa ko ma wanda irin abincin da ya sauƙaƙa duk abin da ya sauƙaƙa za a yi walima da shi walau lam yakun fihi laham ko da babu nama a ciki shi ma ce ya wannan magana li hadis Anas qal أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بسفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمتي فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالعنطاع فألقي فيها من تمر من التمر والعقد والسمن فكانت وليمته آه يتي da ya maganar halitta yin walima ko da wani irin abin da ya sauka gare ka ko da babu nama sai ka wani magana dalilin hadisin anas wanda wannan ruwaya bukhari muslim sun zo da ita haka cikin ashabu sunan imamu nasa ya ka ruwaya ya ce in ji anas bin malik dan cikin gida kenan hadim ya ce annabi sallallahu alaihi ya tsaya a khaybar a kan nabi sallallahu bayna khaybar wal madina tsakanin khaybar da madina ya yi kwana uku talatan yubna alabi safiya ya kwana uku a shiga ɗaki da ya yi da safiya bintu huyayi safiya bintu huyayi tana cikin kamammu na haibar kuma ita safiya tana da dangane zuwa ga annabi harun sanannen dangane tana da nasaba da annabi harun annabi allah harun alaihi salam tana da kima a cikin yahudawa na haibar shi yasa asalin rabo da aka yi dihiya aka ba ita daga baya ka ba annabi shawara gaskiya wannan kai ta cancanta da kai a matsayinta don a kare mata abinta matsayinta kai kamata ka ɗauke ta da manzala hede ya ba dihiya hede ya ba da bawa bakwai kanta kambacinta masanya hede ya ba da bawa bakwai aka bashi ta ya yanta ta ya arme ta to wannan arme da yi shiga da ke daidaita kwana uku suka yi a tsakanin haibar da madina a hanya makin aka bi na yi aka shiga ɗakinta wannan shi kan labarin ana anas bin malik sai anas ke cewa shi ne ta fada'atul musulmin ila walimati ni ne kiran musulmi a zo na wannan walima ta safiya ya ce amma a wannan walima fama kana fiya min khubzun wal alham babu wani gurasa ko nama kuda a wannan walima da kai amma bil anta nada shine abin suna da abin suke shinhudawa a ci abinci na kwata abin gama ta abincin huda ne irin da laba suke wani sufura a yakin wanda ta abinci abin zuba abinci ne na hata an sa kurin an kawo wannan abin huda na cin abinci fa ulke fiya min tamar wal aqat wa saman kur aka kawo dan dabino da dan cukui da dan da kitse haka daga ta saman suna sashi haka ma ka dan abin amsa da kitse da kitse amma suna kamar abin kamar da muke buluban yanzu da su da saman ake kamar zama hasa na ba ciki da a yaci da shi wannan shi kaga anan da yace fakar da walimatu wannan shine walimin da manzo Allah ya ma safiya kenan wannan kan hujja kenan ba dole bane ba da yanka abinda Allah hore ko da a zo a yi marga marga eh a yi marga ko da makaroni ko da shinkawa ko da ko wake ma da aka ce wake da shinkawa da ɗaya ne a ci dai a san dai an kira mutane an jona a ci abinci ba haka nan ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء كما بيدا cewa a keɓanta mawadata a bar talakawa don kai mai hali ne ka ce sai manya wani maka ta manya ce ta masu hali ne kakai haka na ya wannan magana rishin halicin keɓanta walima manya mutane a bar talakawa liƙauli sallallahu alaihi wasallam شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أنا ما دي رواية بخاري مسلم سنكاتا yace dalilin da wannan magana fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharru ta'am mahi sharrin abinci lalataccen abinci mana kima abincin ta'amul walima abincin walimar da yumna'uha man yatiha za a hana mai zawwa shi talaka mai bukatu ya fata a kira shi maje ci eh eje ce Allah ya kawo kazin eh dan cikin nan ya samu dama ba da zan almanwa ne a hana masu zuwa wai do ilaha man ya ba kuma a kira ni ba su bukatan ma zaka ke mai hali abin da kace gidan shi ma ga baba gidanka kullun ka bata mai lokaci ne ma kullun ka bata mishi lokaci ne ma kullun abin Allah wani lokaci ba kullun bata lokaci ne ka mishi ma shi bai bukata abin da da kaudan ma kenan a hana masu zuwa a kirayi waɗanda ba sa zuwa ya ce amma duk da haka malamin jibin da'awa duk wanda aka kiraye shi bai amsa kiran zuwa walima ba faka da asallawa rasula ya saba ma Allah da manzan shi kenan zuwa dole ko kana azumi ne daidai kana da zaɓi ko ka ci ko ka yi addu'a kuran amma zuwan dole ne ko ba ci ba sai ya ce wajibu alaman du'i ilaiha an yi hadurha li hadisi sabiq wa li qawli sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila alwalima falyatiha yace maganar cewa wajibi ga duk wanda aka kiraya ya je li hadisi sabiq cikin hujjar haka hadisin da ya da ya gabata wani wanda ya bukata kalmar cewa wa man yajibu da'wa faqad asalla wa rasula kan wannan hadisi ya sauke hujja an ce duk wanda bai amsa kiran walima ba ya saba ma Allah da manzon shi to bayan wannan hadisin kuma da hadisi wanda yake cewa shi ma ruwa bukhari ka muslim ya kawo fadar annabi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila walima idan aka kira ɗayan ku zuwa walima fali atiha yaje annabi kenan ya umarnin ka je yace wa yanbaghi an yujiba walau kana sa'im ya kamata ko da kana azumi ka amsa kira ya wani magana shi ma duk dai komai da hujja da dalili an ce ka yi ga dalili kakka yi ga dalili shi ma karuwa da bukhari ya ka musulmi ya ka abu dawud ya ce faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'am idan kira ɗayan ku zuwa cin abinci falyujib ya amsa kira fa in kana muftiran falyat'am in kana bakinka a buɗe baka azumi ka ci wa in kana sa'iman falusalli in wa kana azumi sai ka addu'a shine falusalli mana kana salat addu'a ne larabci aswa mana salat mana addu'a ne a lugha illa kuma amsalance wani aiki ne ma'ruf a cikin shari'a yace koda kana azumi ka je ka yi addu'a yani da yace falusalli ma fasara dan ka ce sallah shi ne ke ma bayani gwari-gwari ya ce ya ani addu'a da ya ce falisa ma'ana addu'a ke ne sai ya ce walahu an yi fitar idan kana mutattawi an fi siyami la siyama iza allah alaihi da'i ya ce yana da dama walahu iya da dama shi wanda aka kiraya wajen walima iya azumi ya ce iya da dama iza kana mutattawi in azumin da yake na nafila ne iya da dama ya ci in dai tsawon fisami in dai azumin nafila yake yana iya karyawa yace lasima balle ma inda kenan ake bukatar a karya na nema ake ma a karya idan Allah halal da'i idan wanda ya kira walima ya matsa da Allah wala kaci abinci da maka ka zo gidan ka cima ya maka makiya na neman ya matsa ka ci abincin wannan to anan kwarai ana bukata ka ajiye azumin ka ci wannan abinci eh a ajiye azumin a ci abincin ka duka kyakkyawar mu'amala ta musulunci da musulunci gyara mu'amala tsakanin mutane samu mu'amala kyakkyawar mu'amala tsakanin mutane don ka jiya mai daɗi ka san ka ci abincin gidan shi ka ci abincin walima shi ya ce ka amsa ya ce wannan magana da wannan an magana ce yanzu da ya ce wal wani fitara idan karam ta tsawi an fi siyami la sai ma za a dai iya da dama in iya azumin nafila ne ya ci abinci in mai kiran ya matsa mishi wannan duk magana ce ba da san hadisi ko shi yana bayanin da malamin da yi ta zo wani magana da yi zai kama ita ma madogara kanta eh zai kama ka madogara kanta liqauli sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'am falyujib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka kira ɗayan ku zuwa ga abinci ya amsa kira fa in sha'a ta'im in ya so ya ci wannan abincin zuwan da ya je wa in sha'a tarak in ya so ya bari abincin kina maka je ko ka ci ko ka bari dan wata ruwa zai iya cewa al-mutawi amiru nafsi al-mutawi mana mai nafila yace amiru nafsi kenan shugaban kan shi ne shi mai nafila ko ba walima ba yau na dauki azumin nafila na zo gida iyawa an gyara wata wata wata wata shinhuda mai kyau ka gani ta ta zuciya ka ko ka kai ziyara wani wuri ba makiran da aka yi ba ya kace bismillah kai kaga iyawa ka zunci ba yawa in ta wuce kai wata nan ana samun haka nan ka ga wannan kawai ta wuce kai wata nan kuma to ba ka kawata kanka kana dama ka karya kai ka sha walima kurin ka ci abinci kurin eh kuma ya ce wannan ka ci abincin shi ma dama ce kana da dama in ka so ka wata ran ka yi kambacin shi in ka so ba sai karama ba ba dole ba dole bane ba eh kana iya ajewa shi kenan yau ta nan kuma ba ce a tunda ka aje yanzu ka kara ma annabi ce kana da dama kana zabi ce shugaban kanka ne mai nafila shugaban kanshi ne eh kana ajewa kana iya ci kuma an kace ramuwa ya kaso ba dole bace bale ta manta ramuwa kanka in dai nafila ne wannan shi ma ruwar da imam muslim ya kawo haka abu dawud sai ya ce wa ɗan waya mun gaskiya mai ka ce daɗin ƙware fikiyo ta magabata ta sunna komi aka ce kai zaka ba in kashe wasu dalili da dalili ba haka ban kurin iba eh kakka yi kurin a'a in me kace eh ka zaka dalili kakka yi ga dalili ba abin da ake da ka ba shine in wa abu da nake kwanta da musulmi hankali kai kayan ka cikin nutsu kai akan ibada ka san kai ci aka kai imma Allah ce kai imma manzon da Allah ya ko ce kai na shi na rayuwa mai nutsuwa ta mai imani ba cika maka ba da hira kurum yace wa yustahabba liman hadara da'wata amran an so ga wanda ya je wajen walima an so ya kula da wasu al'amura guda biyu al'awwal na harko an yad'u li sahibiha ba'da al-farag bima ja'a an sallallahu yace an so yayi addu'a ga mai wannan gayyata kaga shawari ba kun ka tayi kaga nan a ka yi addu'a in ka cika addu'a an so ka yi addu'a ga wanda wannan ya kiran bayan ka ƙare ka sha abinci ka sha walima ya ka addu'a kuma kuma addu'a akwai lafazza da suka zo anwa ya ce nau'i daban-daban daga ciki ya kama wasu allahumma gafir lahum warhamhum wa barika lahum fi ma razaqtahum ya allah ka yi albarka allah ka gafarta masu wannan gidan ka ji kansu ka masa albarka cikin abin da ka azuta su ruwan musulun da abu dawud wata lafazi alamu ad'in mana at'amani wasaqa wasaqi man saqani Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni ita mana musulun musulun ya roto ta sai wata ita ma ina ga wani abu dole haka ibnu majah sai roto ta ita ma daga cikin addu'o'i ne kama ku da aku da kama ka yanzu akala ta'amukum al-abrar وسلت عليكم الملائكة عندكم سائمون وانا مغانا دي انت بهي ازم ان كاي دي ne wannan kai zaka kace so kanta da kai mi ana son kai addu'a ga wanda yake zaka gidan shi ka tawo lima kai addu'a kayan ka kai sai aicha wanda yaje walima ya kamata ya kula da al'amura guda biyu yanzu mun ji na farko yin addu'a ga wanda yake sai al'amur thani al'amari na biyu addu'a lahu wali zauji bil khair wal baraka addu'a ta musamman ga shi wannan ango da matar shi ta Allah al'isa albarka da alkhairi cikin wannan armina su kama saba kama da bayani ya gabata kai ne ka tsallake kai na kama wani da zo daban kama tasha ka komo bulaguro ya dawo ya zai ma mai dadi wacce abin ba kan na yi akan tsamun labarar na yi ta na yi ta an maka ji ba a maimaita maka akala ta'amakum al-abrar wa sallata alaikum mala'ika wa afata indakum sa'imun kenan iya kware sun ci abincin ku mala'iku sun muku addu'a kuma masu azumi sun ci abinci a wajen ku shi ne yawa ya gasa don ban fasara ba iya ilgasiya shi ban fasara ba sai ya ce al'amari na biyu kenan addu'a ga ango da amarya ta albarka da alkhairi kamar da irin lafazin da ya gabata can baya addu'a ango da amarya kamar sa baka fitaniya bin nika kamar da ya gabata cikin barka da armi ya ce wala yajuzu huduru da'awat ishtamalat ala ma'asiya amma duk da an ce ka je amma bai halitta ka je kiran gayyatar da ta kumshi saban Allah a cikinta na shi dole ka je kun gaje saban Allah an akwai saban Allah wanda baka je ba illa an ya kasida inkaraha wa muhawalat izalatiha sai inda in ma kusa man Allah in ka san in ka je za ka yi kaje da niyyar ture ko inkarin wannan saban Allah ka yi kokarin hana shi fa in uzilat in da ka je ka nemi hana wannan banna munkar shi kenan fa ni'ima wa illa in wa kai kai abin yayi ƙaryanka wajaba ruju dole ka dawo ka bar wannan wurin in kai kai ka kasa gyarawa ka kasa hana banna to ka yi da kai ka bar musu gidansu kuma kan wannan abin shi ma ya ce fi hadis akwai hadisai kan wannan mas'ala ba ɗaya ba da dama ya ce minha daga cikin hadisan da zai kawo maka ya kawo ma hujja ta cewa dole ka koma in ba gyara sai kawo ruwa da ibn majah rawaito haka abu ya'ala cikin musnadakin shi abinda yake ruwayar an ali qal sanatu ta'aman فرعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرع في البيت تساوير فرجع فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي قال inna fil baiti sitran fihi tasawir wa innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi tasawir sai tana da ban labarin cewa sanatu ta'ama nayi abinci na musamman fada'auta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kirawo ke na kai shi annabi sallallahu manzo Allah sallallahu gidana wajen cin wannan abincin faja annabi ya amsa kira yazo da yazo fara'a fil baiti tasawir sai ga wasu da ya san a jikin wani abu a jikin wani kyalle ga an yi tsura ta wasu abu masu rai faraja annabi sai ya koma ya shigo ya gani sai ya koma faƙulta sai na ce al'alice yana ce ya rasulullah ma raja a gabi an tawammi me ya mai da ka zan ba da fansar uwata da ubana ya rasulullah me mai da ka me zai ka koma inna filibet sitiran fi tasawir ya ga wani labule mai hoto mai tsura ta abu mai rai shi kuma wa inna na mala'ikata la ta da kulubetin fi tasawir mala'iku ba sa shiga gidan da yake da tsura aiki ba bake nan wannan malamai yan wa masala da muke ciki ayyau ta maganar tsura malamai asali sura an san inda ta fara sura ce wani gwanin da ya san da ke yin desi ne ya tsara ya rubuta ko safsaka da jimawa malamai sun yi maganar sura wadda ake magana mu zamanin yanzu wani abu ne ya zo can akwai ruwaya cewa gobe kiyama allah zai sa mutum ya busa ma duk sura da ya ma rai a ce ka busa domin kana Allah ce kana koyo na kana koyon Allah tunan a ce ita sura ta fotografiya an ce wani ne ya iya hanci ya iya ido irin na Allah akwai mai ce akwai koyon Allah ne a nan nan suka ce a nan wannan magana bai dace ba a ga matar wancan kuma suka ce a'a tun da illar da ta sura ce duk a gama su daga ciki malaman hijaz hatta su albani suna kan haka dukkan sura duk da hatta malaman hijaz akwai na ga ali shekhi na cikin malaman da yake gacewa a a in ta fotografiya ce ba kuma banci da nan ba mana kokon allah in waje masala ce za mu ce jamhurin malamai na yanzu suna sana in karanta abin da aka samu matsala wasu suke komowa ko su yi magana biyu matsalar in aka ce sura duka sura wadda ta kadari ma ta bidiyo tunda har motsi mutum yake in ka haramta wannan to wacce maka haramta har mata hadari don motsi mutum yake to yanzu matsala zamani ya zo he zaman to yanzu hanyar ce ta sadar da awama ta bidiyo ke da ta wani lokaci albani yake maganar to yanzu ga ci gaba aka aka mashi magana ta cewa na abin bidiyo ta da sauransu sai ya ce to shi wai a wajen shi fikin shi in an direct ne ta halitta in an direct ne ta halitta amma za a yanzu a yi a yastare ba ta halitta ba kan dole akwai matsala da ka abun akwai matsala ka abun shi ya yi to su kuma irin su masu sura kuma irin su babban sauransu akwai wanda a cikinsu sun halin suka hana na sura amma kuma ana musu bidiyo ana filma abin da suke yi shi da bane kuma ce an kun ce sura ba ta ke a bidiyo ma sura ce musan abu na yawan rigima ce akwai wahala kan mutum gaskiya akwai wahala a yanzu mutum ya ce wata gaba daya shi sa lokacin da aka cikin bajan albani na da akwai ali halabi su mashawar sa halabi ce ni ne harko wanda na har shiga da bisa gaba daya yace to yanzu wani hanya ce Allah kawo ta kafa in baka shiga ba kai mai malamin ka ka alheri to shar ba ta duniya yanzu a ce mutum malamin shiga tele ba bayan suka bayan filmaji ba ba an gwado ba to akwai banna ga duniya da babu hanyar ɗaukar koma mai alkhairi ko shari irin hanyar sadarwa a ce wani abin duk mun zama makahi mu tsaya mu bar su baiwa da kai shalbani ba shi goyon baya ya ba shi goyon baya kun guje ku shiga zamanin ku ne wani zamani Allah kan zamani ne wanda kurin wani ita ce hanyar a yanzu isar da'awa dole a nan ya ba su muwafaka ta shiga talabijin shiga abubuwan sadarwa suka ci gaba da da'awa ta bidiyo kin ta kai tsaye suka ci gaba da yi har yau don haka magana ce almuhim shi dai abin da irin wannan hoto mara fa'ida kuran na ado a kawo ɗaki kuma ta ƙaurace mishi gaskiya shi ne lahiya kuran fita daga cikin wancan maganar in hoto ba na bukata ba wani fasfar wani abu da na bukata balle wanda za a sa a gwada a za a ɗaki na wani kurin ƙaurace mai lahiya don wutar daga cikin wancan saɓani wallawala yanzu ya ce wa ala zalik kan wannan magana ta an an je an ga munkar a dawo da muna magana za an je walima an ga munkar a dawo akan haka jara amadu salafu salih akan haka aikin magabata na kwarai ya gudana da yana ga kwanan nan an samu ganganu wani malaman ijazi malaman jordan sham za mu ce sun shawar hasan ya kawo wani magana shawar hasan an sa su malamai hatta kasa da masu kawo ta mutum kan wani malamin tuban masu udiya ya kawo halitta magana hoton wannan in na bambancin wancan ɗaukan bidiyo na masadarwa abin karantarwa da wani ya mai rajin haiki zama karanta shi wani magana ce ya ce wani abu ne na fiƙi na fa'inta kan masa'ala da kamata baka neman hudda daga cikin salaf salafiya ko sunna dan na ci halitta ya ce dan ya halitta iya ga abu ne da hujja da dalilan shi kai ka tsaya baka haram haramu ne mu idan mun ka dalilin shi ta bai kamata ba abin zaman to matsala ta hannun mahudda mutum daga cikin sunna kwarai mashahur hasan na kwanan nan yayi wani bayanin cikin abin abin shi na mas'alar bai kai ba abin za a zaman to a tada jujuyoyin akan abin yace wannan magana ta inkarin inkarin munkar a gani in ba an ba dama a komo haka jara amal salafus salih haka aikin magabata na kwarai ya gudana haka suke radiyallahu anhu ya kawo misali an abi mas'ud ukbata bin amr bin amr anna rajulan sana'a lahu ta'ama fada'ahu faqal afil bayt sura qala na'am fa aba an yadkhul hatta kathara sura summa dakhal ukbata bin amr bin amr wani mutum yayi abinci na musamman ya kira shi gidan shi ya gayyace shi kayan yace ce a filbata sura a ɗakin naka san kan halin mutane ne ba zarbaita ba a ɗakin naka akwai wata sura yace kwarai ita aiko ba zan shiga ba fa ba hanyar da kullum ce bai shiga ba sai ta kare wannan sura kuma nan suna ga maganar sura amma a cire kai misali an ga anti sam misali an aka cire kan abun an rage ko ko cewa sura wadda ba ba taka ta za a yi abin shin huda na ce manzala da ya ga sura da ya cira ta ai matashin kai sai kenan an aka cire wani kai ko abu ko za imtihanin ba a wani ba abu na girmawa taka za a wani bai zama shi ma kaman matsala kan shi tunda ba wani karama abun taka shi za a yi a zamna kan shi shi da ya ce hanyar sura karya ta yi shi anan karya ta yi kenan ya rahuta daga siffarta sun mata kala kuma daga baya shiga cikin adabu zafaf na albani ya karu wayil haka imam bai ya karu wayil ya ce wa qala al-bukhari imam al-bukhari cikin tanshi ya ce wada ibn umar wada ibn umar abu ayyub al-ansari ya ce kuna ce abu ayyub mana abu ayyub al-ansari ne abdullahi ibn umar an yi walima gidan shi ya ga cikin wanda ya gayyato akwai abu ayyub al-ansari shi wanda gayyato abu ayyub fara'a fi labaita sitaran ala al-jidar shi ba ta sura bace bai kurin an yi kashimir kashimir kashimir a rihe katanga da labule a mata ado a sa wani tafi ko wani zane mai kyau kai mun kashe mai zama a ce kashe mai ya ba su mai san mai kashe mai ba shi dai kurin rihe katanga da sutura a mata ado a ba katanga ado a rita shi ne kashmir muka ce mu anan a turanci musamman ingilishi shi dai a rihe katanga almuhim a rihe katanga da wani a rita haka ya gani kurin amma katanga labule wani abin da kurin gani sai faƙa labin umar ma'ana magana yi don wata ruwa da take da ya gani haya shiga da ya lera ya kuhe wuce baya ibn umar ya ga abuwa ibn sai shiga koma ya bi shi baya titi na kama hanya haba ya kuri mai na san sa koma ya ce haba ya shi kuka mai da ɗakin ku kaba ya shi kuka mai da ɗakin kaba kaba ta ake ake ake riwa ya shi kuka mai da ɗakin kaba ya je anan ya ce yi inkarin da abin da yi anan sai ibn umar ya ce wala galabana alayhi nisa kasa labar mata da mata ne kwarar da mata ce kenan mata suka da jayen wallah ba ne ba ta ra'ina bane ba ka ji wai fata fata ta manyan gari a cikin da lokacin makarar da tana su ba su kyamma ce ba su bai goma amma kurin jarumar mata ce suka sashi kurin hedi eh mata ne ta jarumar mata ne walala sai ya ce mun kuntu aka sha alai falam akun aka sha alaika in ha ina tsoron wani game da mata kai bana ma tsoron kai yanzu mata su da abinka ce fa wallahi la at'am lakum ta'aman faraja ce wallahi ban ci abinci sabbar ci wallahi ta bi ci abincin kuna ta shi eh bai ci ci magana kenan ga mun ka kai da kai yace wa yujuzu lahu kaga nan dai kuma zan dauki darasi inda yake balle anguna kashmir shi ne magana kenan kashmir ba matsala ce amma da baka iya hanawa an sun kare an kare angon ce ka tattare a to ango ya je jarki ma ce ba kamare za mu yadda ya ba amma dai gaba sun kare ne ku tattare ku ne kuma ta bayani gurin sai ku tattare su ku yale su ba san kashmir gaskiya ya ce akwai da saka haka ya ce wa juzu lau an yasa mahallin nisa fil urs bi ilanin nikah bi darb ala duf faqat ya ce an halitta a ba mata dama a nisa mahallin nisa ya ba mata dama fil urs akan lamari na angwanci a bayyanar da arme a buga yadda dufa an ganga karamar da ta mata suke bugawa amma ita kadai ba da gitar ba da algeta da sauransu wa bil ghina'il mubah haka el waka da za su yi ta halaka mata suna dan buga abin suna wasa suna dan rera waka an wanci ne wurin wurin ciki ne wa bil ghina'il mubah allazi laysa fi wasf al jamal wa zikr al fujur waka wadda babu siffanta kamata mace ko na adam mace da magana ta batsa ba batsa cikin waka yace wa fi zalika hadith a cikin wannan magana ma ta maza su dan buga wani abin bugawa tuntufa za mu ce da yar waka akwai hadisai akan haka minha daga cikin hadisan qaulu sallallahu alaihi wasallam a'linu a'linu ka mana ku bayyana da arme mana an sa arme ka boye shi aya boye bayyana da abin ake so a san shi ai shi'ar a san da arme ruwa ta ibn majah ka ibn hibban daga cikin wajoji وقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح بمبن تحلك ده حرام كنان زنا ده حلك shine a buga wani dundufa a yi sauti a yi waka mata su yi kallamar armi ana ana iya waka suna iya kuma dan buga wani abu dan ta zai ake a boye amna huce armi a so a gane abu ne ba ka boye bane ba shine bambancin su ruwa da ibn majah ka imam nasai ya ruwaito ka imam tirmidhi يجي وعن خالد بن ذكوان قال قالت ربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليه فجلس على فراشي كما جلس مني فجعلت جويريات يضربن بالدف واندبن من قتل من قتل من عبايم بدر إذ قالت إيداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين wannan ruwaya bukhari ya ruwato haka abu dawud haka tirmizi sun zo da wannan ruwaya abin da yake ruwayar khalid bin zakwana ke cewa rubai bint mu'awid bin afara ta bashi labarin cewa جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليا من ذا لا يا شغو kenan gidansu lokacin da buniya alayya ba shi mijinta ba a lokacin da aka sa ni daki lokacin da aka sa ni dakin mijina shine buniya alayya fajalasa ala firashi ya zamna kan shin hudata kamar da suka minni take ga mai labarin ka Khalid kaman wannan zaman da kai anan kenan ana ne kenan shi huda gidanta kamar zaman da kai anan anan ya zamana annabi sallallahu alaihi wasallam da ka yi ya zamana a wannan wurin da ka zamana irin zama da kai wannan irin wani zama da kai zamana akan shin huda ta nan me kawo maganar shin huda ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zaman uba ne ma'ana zaman kamar bai da haramci ga mata yana iya an halitta mishi magana ta kaɗai da mata akan saban sauran al'umma bayan haka cewa iya ɗokan cewa a lokacin nan imma wancan hukumcin bai da maharama na magana har hana kaɗai ta da mace na biyu cewa ko kahin magana ta hijabi kan sabkar da hijabi da mata tana shiga mata har ma shi ma shiga gidan shi har an ci abinci da matan shi ko da sabbai an ci abinci kwano ɗin da sabban shi da matan shi an wai gari za a je da abinci da matan ana ana sawa wata ran umar nake cewa hannun su gama da hannun hafsa hannun ka safiya ne ya ce hisu kenan ana ci abinci da kayan duk ba ana ba duk abin da ke ba ra'ayi bane ba farko da abinci a zo gidan shi da matan shi da komi da abokan shi sahabban shi a zo a ci abinci kwano daya da matan shi daga baya ne bayan arman zainab ne aka karamta da halaka ne arman zainab ne hijabi ya zo hannu ya zo amma da ana yi to shi ma duk wani iya cikin shi dalilai shi ne dan abin ya wakana na ta ce iya zama ne irin wannan zama da kai wannan zama da ya wannan angunci na da aka kawo ni faja'alat juwairatun lana yadribuna biduf sai wasu 'yan mata 'yan gidanmu kenan namu sai suka shiga buga 'yan duf mace mace duf a hausa danduwa ita komi ɗan da an buga ɗan ake buga duk wanda mata suke buga suna bugawa wani dubu na man kutila min aba'i wa badar suna ambato suna yaban uwaye na da aka sha a badar na san mutum bagari amma yan ubanta akwai ubanta mu'awiz akwai mu'az akwai auf da a san mutu a badar sun shahada a badar yan gidansu ne yan da ubanta da yan ubanta suna san cikin suka shahada a badar kai a uhud a uhud a uhud suka shahada kenan dan uwanta da babanta mu'awiz da yan uwanshi guda biyu mu'az da auf duk sun shahada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan ake dauko irin wannan ake yaban ana yaban wani uwan na abin suka yi na na abin mazakun ta sauransu suna cikin wannan ata annadab an mutum mu ci da yabo wani mutumin kike Allah mutum mai kyauta ne mai alkhairi ne mai kaza ne shi nadab aka dauko abubuwa na guri da kai tace wayan wayan dubuna man qutila min abayin bada suna yaban kalmomi na yaban wanda aka shi cikin uwaye na na bada a bada a bada ne ma kai cikin suna cikin wannan kalmomi izkata idahunna sai daya a cikinsu sai ta ce wa fina nabiyun ya alama fi gad cikin kalmunta a cikin akwai annabin annabin da ya san abin da za a yi gobe ma nan ta tana yi ma annabi kenan ya zabne suka shiga ma annabi suna da wanda ya san abin da yake gobe kaga nan magana annabi ya san gaibu a gaban shi aka hodi kuma kalmomi na yabo suke wa annabi amma suna faɗin haka faƙal da'i hadi ki bar wannan magana ke zabiya eh zabiya da ta sai magana da'i hadi ki bar wannan kalma wa quli bil ladhi kunti taqulini ki wani abin da ke na cin da wannan kalma ki barta kaga ya inkarin abin da haka wata ruwa ya kwada ka la ya ɗaunar gaibu illa Allah ba wanda san gaibu sai Allah ba ta wannan shine aqida ta tabbatata ta musulunci annabi san gaibu kuma da nassun qur'ani da nassun qur'ani inda yake cewa qul la aqulu lakum inni yake cewa na qul la nan a kayan nan akwai wannan ta ƙulla amliku da nafsi na fa'an wala tarin wala alama gaib wala kuta alama gaib da sakitar mana khairu wa masani so ko gaya musu inda cewa ni la amliku da nafsi na fa'an wala darra illa ma sha Allah ban mallaki ba ni kaina yace ban mallakar ma kaina ba amfanarwa ko cutarwa ni kaina illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaiba la sakta min khairu ma sanasu inda hanna san gaibu ni ma da na yawaita ma kaina alkhairi da wani mugun abin samu na inje a hausa mun kai a kare mu hakuri ni ma ba ba so nake ba kun ta kuma ya cewa qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah gaya musu sama da ƙasa babu wanda ya san gaiba sai Allah wannan shine cewa alimul ghaib fala yusru ala gaibi ahada mai ce illa man tamma rasulun ko ga ya musu Allah shine masanin gaibu kuma ba wanda yake sanin wannan don wannan sunan qur'ani ne babu wanda ya san gaibu sai wanda Allah ya yardar ma a cikin manzanni Allah ya san da shi gaibu kaga wannan nasoshin qur'ani da sunna karara sun tabbatar da cewa annabi san gaibu ba amma wai wani dan wa bata wuce sa annabi yake yi zai ce annabi ya san gaibu ha annabi ba annabi san gaibu ba wai shiga faɗa da kai to da wakil faɗa wannan sun qur'ani ne baka tura shi kuma ga hadisan da tukan wannan lamarin ya faɗi a hilikar nasun qur'ani ta ga musu ni ba san gaibu ba bin sani ba nasun qur'ani ne ga wani wasu musulmi dole ne kace sani da kace magana in kace annabi ba san gaibu wa ka karyata da Allah mutum ya zo ce cikin hadisin mun kadar ruwa musulmi sai abu aisha ta ce guda uku dole maka labari makalaci ne dole dole ce annabi san kai aisha ta ce dole ce annabi san kai bu ƙarya ke mali haka aisha ta ce dole ce annabi san kai ya ƙarya kaka shakka makalaci ne aisha ta ce to yana uwan duk mutum waya ma kun ra'ayi mana ta sun aje sun aje qur'ani sun aje sunna kun so ko maganganun malaman su ta rigima ka aje qur'anin ka aje sunna gaba daya ko ga dauko maganar malamin ka wane kakan ka wane kai targiya da musulmi kuma kana jafa'i kana suka magana Allah abu ɗaya wanda mutane suke ake samun rigima sai balle da bai gane an ba sai gane na ji ta na wata mukabala tsakanin wani ahli sunna da da wannan yan gargajiya masu wannan aqida bai gane bai suka sashe wata wata kwana he yake in ka annabi san gaiba he sai karin hujjoji annabi ya labari kaza ya zama gaskiya ya baka eh wannan ba ba ba in ka kace annabi annabi annabi me yake cewa annabi ya annabi ya labarin gaibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari na gaibu da yawa wannan haka ba gadama kama jahiliya kan mai kanasu ya walla wani gama tsewa amma wa gaya mishi alimul gaibu shi ya gaya mishi gaibu amma asalin gaibun Allah shi ne masanin gaibu shi masanin gaibu ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kace annabi sani kai kasa ka gaya mun ni san da mun kai wanda sanin shi gaya mishi wanda ya san gaibun shi ya gaya mishi misali malaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wata rana sallar asuba akai a kare ya haukan mimbari yake bayani yake bayani tun asuba yan uwa bai sarkar garkon mimbari ba har a zura ta yi tun asuba awa nawa akalla awa shidda iya tsaye kuma aka mimbari da a zura ta yi aka sabako ya je aka zo aka sal a zuwar ya kuma gida ba sake hawaye ya ci gaba da bayani wata da ta hussein ba ka ce a wannan zaman da ya tun da sahi zuwa hin aka da asar هي الاسد تبقى تندي هو اكل اسد هي الاسد هو هي هي هي ta yace ya ba mu labari duk abin da zai har tashin kiyama an yi kaza za a yi kaza za a yi kaza huzaifa kace alamu na hafazuna wanda yayi ilimi ko wanda yayi kiyaye abu da yawa ce wani abin ta wallahi mun mance da abin ya yaba kamar abin wuni guda yace sai abin in ya zo kamar mutum ya bace baka ganshi a wannan abin annabi ya gama shi sai abin yawa kana sai ce wani annabi ga musu za a yi kaza in sarki ne za a yi kaza zai aikata kaza siffar shi kaza da siffa da suna da komi ya ci tawa labari wuni guda ka bar labarin gaibu ne amma me ne zaka ce shi Allah in kama wani eh haka ne nan shi Allah ne masanin gaibun ya sanar da shi gaibu haka ne kun san da mun ci alimul gaib falan zuwa la gaibi a da ce Allah mun ta mana sunan Allah shi ne masanin gaibu kun ba mu iya ganin gaibun ya ce he wanda ya yardar ma ka shi ma manzan za a sanar da shi gaibun wanda ya yardar da shi sanar mishi shi ne kuma magana amma ka ce da wasan gaibu kana magana kana magana da Qur'ani ka Qur'ani ce babu kace ya sani Qur'ani ya kore kuma Allah ya ce ga ga musu wa Allah bai umarni ga mutanen ku sani ko ce ga ma ga musu kul Allah ba shi umarni ka ga mutanen ka kai ba san gaibu mana zo ka ce annabi ya san gaibu da kake magana kuma yan uwa wai alamar annabi ke ba labarin gaibu irin wani abubuwa Allah ya ba manzanni da wani abu ababan saboda shaida ce kenan wannan bawa na Allah shaida ce na da alaka kai tsaye da Allah alimul gaibu shi ne magana annabi ke ba labarin gaibu shaida ce ta manzon Allah ne Allah masanin gaibu iya magana da shi an ba shi ba ake san da wani abin zai wakana shi ne magana kenan kuran ƙara ƙarfin gwiwa ne ga annabawan Allah Allah bata labarin gaibu ƙara ƙarin gwiwa ne shaida ce gare ku ce wannan iya da alaƙa da mitatirfin kawun mai komi da komi nawa ban labarin wani kaza da musuna da komi kuma abin yadda ya ba labarin haka zai wakana taktir zai ba labarin abin ba a yi maran ba ba a yi mutum ba a yi shi kuma kuɗi su ko mutumin yadda aka ba labarin haka yake ke nuna kan ta kai a Allah shi ke komi kahin ya yi abin ya bashi labari kuma aka yi abin kuma abin ya wakana haka mun kanta kisa ta uwais anan ko da sunan shi wani mai suna uwais bin a'id alƙarni zai zo muku cikin tawaga ta yaman kaza iya da uwa mai biyayya ga uwashi ce iya da albaras ya addu'a Allah warkar da shi akwai sauran tabu dole mun ba yi ba kai ayi da shekaru masu yawa annabi ba sabai labari mai sunan uwa zai zo muku kuma yawan sunan shi sunan uban shi sunan kabilar shi annabi bar duniya abubakar bar duniya umar ma an jima kullum tambayi ya ga mutane masu zo ya ce ku a fikun wes su ce ka kullum in suka zo a fikun wes tambayar da ke kurin da annabi ya ce musu in ya zo ku roƙe shi addu'a yana da addu'a sai ya isa bar addu'a ku roƙe shi zai yi muku addu'a da dace karɓa ba haka na abin da ba yi ba ana nan kwarar nan kuwa gashi iya tambaya aka ce wes ka ce ka wannan da iyawa akwai mai sunan cikin can cikin masu agaji can kula masu kula dabbobi kuma cikin amma cikin agaji kenan can ta yake shi bai ma wani cikin iya cikin masu kula dabbobi can cikin garki iyawa wani sunan a can kadiba umar zai wuta hejje cikin dabbobi cikin makiyaya ya tambaya nan ana akwai ofikon wes eh wes gani kai na wes shi ne wes bin ayat eh bin ayat alƙalin alƙalin to dilla dilla wai su tuni ne bin ayyata bin ayyata shi alƙalin ne to kana da uwa ko ana biya wacce kware kuna kware ya ci idan uwa wata dare kana ta biya kware haba ko biya kware ya ta kataba kataba albarsa ko kataba albarsa ko eh na ta albarsa kada ya Allah ta wuce ko ita amma ta akwai sauran akwai sauran tabo a cikin ko ita kai mana wani yake wata mimmi shi ga abun dala dala ga labari kuma wani abu ne wani sirrin nashi wani sirrin nashi yace wallahi abin da ya kana haka annabi ne ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam kan bar duniya yace wani mai sunan wannan sunan zai zo wannan gari kuma shi kai ne kuna amma ya wani umarni la karuka mun Allah kamar addu'a ko da abu da umarni nema kai za ka tambaya baka miliyan nawa ko miliyan nawa ko mota nawa ka jamba sai Allah ka roƙi Allah an ya gafira ni kura yace ka roƙa mun Allah gafarta mun kura ni ko ma neman Allah gafarta mun kura ne shikenan Umar ya dawo Umar da ga kuwa sam daga cikin ba sai baɗi suka sake dawowa Umar ya zo sai tambaya wasu ya zuci a bai zo ba a nan umar ya ba da labarin shi yau ana kuma gida wasu aka mai ca yau kai gabari to da ke ba matsabasan da ya haɗa gano kun ya tsere aka tsere ba labarin shi kuma shi ya tsere kuma annabi kuma annabi ya ce kuma shine khar tabi'ina shine khar shine khar tabi'ina ce shine hayyan tabi'in annabi ce shine khar tabi'in annabi mai shaida ga wanda ya cike labari na gaibu to irin wannan annabi ka da wannan kan labarin sai ka ce annabi san gaibu a Allah masanin gaibu ya gaba shi labari shikenan ba kan gadama bane ba kenan to nan annabi kenan ya mata kashe cewa ki bar wannan kalma ta yaki ki du waccan kalma ki ta farko wannan amma wannan magana ta garin ki da'i hadi ki bar wannan kalma ta cewa wa fina nabiyyi al-mafi gadago a cikin akwai annabin da sai abin da ke gobe a'a yace sai ce wa sunnatu ka yanta yi haji ki bar wannan kalma wa ƙulbin da kunta ta ƙuli ki wurin wacce kalma ki tawarku da ki hudi ya ce wa sunna abin da yake sunna kuma wanda ya ruwaya imam bukhari ya rotu haka tilmizi haka abu dawud ya ce wa sunnatu iza ta zawaja bikir al-sayib a kama indaha sab'a abin da yake sunna idan kai armi ka armi budurwa alasayyib a kan zawara dama sun ta gida zawara zawara ce ma sun ta gida ce dama kina iya aka san akwai masu arman budurwa ɗaya nasu ka biyu ko akwai akwai masu yi akwai masu arman budurwa zai arman biyu biyu a ci guda wadda aka wara kawai ce kwakwananta na ga na kakon da da buru aka ana yi ana yi ala ana yi ana yi wallahi kai da kuma kaiwa ana yi ana yi ɗaya na kasu kuma ba nisa kenan wa ya ce kenan idan ka arami budurwa a kan zawara a kama inda saba za ka tsaya a gidan budurwa kwana bakwai malamai na cewa wai don ka koya mata fatiha kwanan farko aya ta daya kwana na biyu aya ta biyu aya bakwai ta fatiha don koya mata wata wata wata koya fatiha mata an ka gane kenan ta ɗaya karatu kenan kenan babu kenan ko ta ɗaya karatu ko duwan da biyar mutane ne ba malamai ne ba wani ba shi ne kuran haƙƙi ne budurwa take da shi an a kawo ta gida da wata uwar gida ita uwar ta haƙuri sai ya kwana bakwai zungur a gidan amarya budurwa kuma in ya ƙare kwana bakwai a ƙasan kuma sai shiga raba kwana da sauran mata wa idza tazawwaja thayba ala al-bikr idan ya armo kuma me yake cewa zawara akan budurwa akan budurwa dama ya zama zama kenan nan zawara ce dauko kawo a kama inda talasa nan kenan buduwa take gida ta zama ta zama ta wa gina ai tun da man buduwa ka kata amma ga gaba ka kama zawarai zaka tsaya a gidan ita zawaral kwana uku dan zawara ce kwana uku zaka yi su maka kuma kuma daga baya kuma yake shiga rabu haka za rawu abu qilaba an anas abu qilaba haka kawo na wurin anas bin anas wa qala abu qilaba ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس سينشي أنس يوانا مغانا دي ودي شيما يأتك تزوى أنا النبي صلى الله عليه وسلم نمي نيني كمان شيوا باب جزم شيوا أنا بهدي to amma nan kalma biyu aka ɗaya take ɗauka kamar hasu manhaja ka maganar cewa shi abu kilaba iya kokontan kai je hadisi ne makufi daga anas ya ci annabi ya ci ko ku iya ga a duk ɗaya ne don ganin a wajen sahabi ya ce iya daga cikin sunna kaza shi ma kama kama ya ce annabi ce ne sahabi ya ce ya ce mini sunna kaza sahabi ya hudu to kenan abin da kama zama annabi ya ce ne duk ɗaya ne hukuncin ya ce dai a nan da musa akwai ruwayi annabi salama kan shi akwai cikin sai musulun lokacin da yarin ummu salama bayan kwana uku a da ya wuto tarke shi ya ce a kwana uku ne idan kina so kuma a yi lissafin sabon lissafi a takaice dai akwai ruwa ta tabbata annabi ya tabbatar da kwana uku ne ga zawara ويجب عليه أن يحسن إشارتها ويسايرها فيما أحل الله لها لا سيما إذا كانت حديثة سن وفي ذلك أحاديث منها يتكما يا وجب أن يحسن إشارتها يكوتتا علاقة مؤاملة أمريا ويسايرها هيك سبكو كسايدي ngana sayira iya wa kai littiri ne ko ga aheda kuma ka ce ba kai kamar diyar kai na kai wa ɗanka dan da karama ce kai ka sassabto game da zama yaro ku yi daidai ka ce kai ka zo daidai da ita inda abin da Allah halitta ne da abin da ake na ya kai ma kai ka zama kamar yaron ne ku yi dan wasan shi magana kenan eh cikin wa yusayirha fi ma'alan nawla a cikin kai ka sade da ita cikin abin da Allah halitta ba lahi bane ba annabi yake ko kowa suke kai ake tserere ake wasa da na yayi su ta girma bayan wasa a wannan wurin yace la ma yin hakan balle ma zakat hadatatin in karama ci kware karama karama yarinya dole ka bi ta hankali kai ma ka zama ka dan rage shekaru na mu'amala yace wa fi dalika a cikin wannan akwai hadisai na kyakkyawar mu'amala da mace ko da ne sai kawo cikin hujjoji kan haka ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum ahli wa ana khairukum ahli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiyayi a cikin ku musulmi kenan wanda ya zama nagari a cikin iyalan shi kuma ya ce wa ana kharkun ni na yi kowa zama na cikin iyalena kenan kaga a cikin abin imani wata baiwa wata daraja a ga mutum ya kyauta alaka da matan shi da iyalan shi iya cikin kuma hiyayyu a cikin masu mutum ma iya cikin hiyayyu na kwarai wanda ake yabo kyauta alaka da matakka annabi ce ni kuma na yi ku kyauta alaka da iyalena na yi kowa can wannan ruwaya imamu tirmidhi ya ibn majah sun rubuta da hadisi bayan haka ya ka ruwa ita ma wadda ibn majah kan tirmidhi ya ruwato wadda ce qawlu sallallahu alaihi wasallam akamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahi cikal masu imani a masu imanin ma wanda ya su cikal imani wanda ya su kyakkyawan hali hali na gari kuma wa khiyarukum hiyayye zababbe a cikin ku khiyarukum li nisa'ihim wanda suka yi kyautatawa alaka da matansu su ne zaɓaɓɓu a wajen Allah ke a cikin mutanen ƙwarai wanda Allah ya zaɓa ya ba su kima wanda suka yi kowa kyauta alaƙar iyalansu saka an zo ana cawo bature da mata ya ba batu a wannan don waɗi ne yake musulmi ne suka lalace kurin masu ya bature ya ce wa ya ba mace kima akan musulmi musulmi shi san darajar kimar mace ya san darajar mace shi san kimata bai ba mata dako bai ba ta dako bai sa mace dako musulmi bai dawo da bahun hatsi ko bahun shinkawa ka je kana ke mata ake dawo mata bahun hatsi da bahun shinkawa ka je kana da kadan kai ta yaran kadan gari bahun shinkawa eh su ne da kwan atan da yake da kawo ka su suke mai ga zo wani ana gawan ana gawan da kasashen mu da su ana wani kungiya da Niger da su ana magana wai ana galaza mata su a can mata an dako ne mu anan kuma an gata ne wa ma a ce wai wai wudu musu da ne ya za haka nan a musulunci mu ba da haka nan ba mace tana da aiki na kima na mutunci ko anan ba da yaga anan ga mace tana da ko anan Niger baka mace tana da jami'a ko ta amma da ko bawo amma kun da mata yan da ko ne ko sani kaga nan ba ga wani su a mana matsayi daya a ce duk ɗaya ne mun su akwai zalunci yace masu mai tukun masu imani wanda ya ko hali na gari ya zaɓa bai cin wanda ya zama na ga akan matan shi bayan wannan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر إتما وانا رواية ابن إمام مسلم يروي توك ابن ماجه cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada mummuni ya ki ko ya kyamaci mummuna kurin ka kita kana kurin inda inda mai imani ce kaga tsare ta dan wani hali daban da ta yi mutum aka ce tara na cika goma a in ta yace in ka jami na hulukan in wannan bangaren ta yi hali mara kyau ta yi wani nagari in dai mai imani ce ba in dai mai imani ce kada ka talaye ɗagan ka tura gaba ɗaya ka ce kawai jikin ƙaƙari a in nan ta yi matsala nan ta samu abu na kuma suna ce daga ciki za ka samu wata mace akwai wata matsala ta rayuwa game da ita kuma Allah ya baka ɗiya na masu albarka a hannun jiya sama kana ka samu ɗaya masu albarka na ta na samu ɗaya masu albarka a ce ɗayan bora suka jago ɗayan mai a gidan mata kima amma ga ɗayan da kuma suna masu albarka an samu hakan da yawa da haka nan kakka yi graduate ko shugaban ɗari a iya hankali iya hankali bayan haka a lokaci ta na ga mata matsaya na ga mata matsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته